على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه الخامس وأن فضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المبارك da Dr. Abdullahi bin Abdullah da Dr. Abdullah Abdulmusin suka rubuta rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi darasi na takwas akan al-muharram daga cikin bangarorin al-hukumu taklifi mun karanta abubuwa guda uku abu na farko al-mubah abin da yake ya halatta abu na biyu almakaru abin da yake makaruhi ne sannan abu na uku kuma almandu abin so abu na hudu almuharram haramun abu na biyar almakaru shi ne na ƙarshe ko abin gyama saboda haka waɗannan su ne a ƙasam alhukuma taklifi na'am to al-muharram din nan shine al-haramu lugatan haram ga lugar larabci duk abin da ake kiransa haramu shine to sun kuyansa shine muba shine wanda muka fara ammatawa muba mun ambace shi a can baya akwai alwajib mun tsallake shine abin da ya zama dole al-muharram sun kuyansa al-muba al-mandub sun kuyansa al-makaru sai kasance wajibi kuma ya zo matsayinsa daban al-haramu lugatan al-man wa shidda hana abu da tsanantawa shine ake kiransa haramu wa kullu ma harrama Allah duk abinda Allah ya haramta faqad mana min intihaqihi ya hana a keta shi wa shaddada fi kuma ya tsananta inda an ce haramun ne to akwai tsanantawa a ciki amma makaruhi akwai dan daga kafa wal haramu fi silahi al usuliyina abinda yake nufi da haramun a wajen malaman science na jurisprudence wato na usul shine ma yusabu ala tarkihi wa yuaqabu ala fi'lihi ma yusabu ala tarkihi duk abin da ake ba da lada idan an bar shi ake ladabtarwa idan an aikata shi ina fata an gane ko da yake mubahi idan ka aikata shi baka da lada in ka bar shi baka da zunubi amma wajibi in ka aikata shi kana da lada idan kuma ka bar shi wa yu'aqabu ala tarkihi in mutum ya gane tarifin to cikin sauki zai zai fahimci yadda zai fita ko da da hausan aka ce haramun ne to duk wanda ya bar shi yana da lada wanda ya aikata shi ko yana da laifi to abin da dai mafi yawa hausa ba su ganewa shine in aka ce abu haramun ne mutum ya bari in mutum ya bar shi sai ana ganin kaman ba wani abu ya yi ba wani abu ne mana yi na yanzu kaman wani dunkulen haramun ne ya gitta gabanka ka ce a a Allah ku yi gaba da shi ne abin nan ai wannan abin da ka yin lada ne ne saboda haka wannan shi ne tarifi na ainihin al-muharram aw haram a wajen malaman usul fallahu azza wa jalla yusibu ala tarki muharramat Allah yana ba da lada idan an bar haramun haramun iza turikat min ajlihi amma aka bari saboda shi amma da aka zo haramun sai ka ce a'a wannan haramun ne ku yi gaba da shi kana tsoron EFCC to baka da lada eh baka da lada amma idan saboda Allah ne to kana da lada domin saboda in kai saboda Allah wato ko ka ci ma ba abin da za a yi amma sai ka tsorata yi amma saboda EFCC da ICPC a wannan ba don Allah ba ne yadda wani malami ya ce yan kana jin tsoron karka ji kunya a zuwa na ta jele da kai don ko ba umai aka zuwa ce an kai mutum efcc haka sai a ji wani iri haka duk da kasancewa yanzu duk abubuwa ma lalace suke gaskiya saboda ni yanzu ba na daukan wanda kai shi FCC a zalumi ne gaskiya za ka samu aku wanda ya fi shi zaluncin amma ba yi sa kai shi ba sai inda abubuwa suka lalace kenan ya sa wasu za su ce kawai dama an yi ne domin saboda a cimma wani buri to duk yadda aka yi a gamsar da kai ba haka ba ne zai wahala ka yadda ya yi kamar kotuna ne yawa wanda ya je ya sace akuya an ɗaure shi watanni shida kuma an ce ya biya taron naira dubu ɗari uku akwai akuyan da ta kai dubu ɗari uku a yana jin ko akuyan yayu ne ba ta kai na dubu ɗari uku ba a ce an kiwata ta yadda ya kamata dubu ɗari uku ne sannan kuma a ce a je a yi kiyasin akuyan kuma a biya abinan to sai ka duba ka gani an ɗaure shi watanni shida an ci taronsa dubu ɗari uku an ce ya je ya biya kuɗin akuya watanni shidan ma da aka ɗaure shi sai ya aikin wahala kaza sai ka samu wanda ya saci miliyan ɗari an ci taronsa miliyan goma an ce kuma kwana goma kawai zai yi ko wata ɗaya a kurkuku tsakani da Allah da wancan da wannan wane ne ya fi ɓarna ai wannan ma ko kwatanta su ba zai yi ba to problem din da ake samu kenan dalilin da yasa za ga talakawan Najeriya ba sa yarda da shugabannin Najeriya saboda kawai suna ganin su dukan su kusan makaryata ne maha'inta ne kuma kowa ya samu dama zai yi abin da ya ga dama ba masu gaskiya bane to kun san wani lokaci malamin makaranta sai a hankali musamman albashi ya makale ba ya biya ba ya wato a rinka tunanin abubuwa ke da ko ba gaba ne eh dokta abubuwa suna abin nan gaba zai a yi ta tunanin wasu abubuwa amma dai abu ne wanda yake a zahiri kowa yana gani mai karamin sata an tsananta masa mai babban sata wanda mai yiwa ma a dalilinsa mutane da yawa sun mutu amma an sake shi ko an masa rikon talala to haramun din Allah ba haka yake ba yawan haramun ne haramun ne akan kowa kawai kuma duk wanda ya bari saboda Allah za a ba shi lada wa kazalika yu'aqabu ala filiha haka kuma ana azabtar da ko aladabtar da duk wanda ya aikata idan akwai shari'ar musulunci in babu shari'ar musulunci kuma akwai azaban Allah wal amsilatu ala zalika kaseera misalai akan haka suna da yawa wa kad harrama Allahu ashirka Allah ya haramta shirka wa zina da zina wa riba da riba wa gairaha da makamantansu min anwa'il muharramat daga abubuwan da suke haramun sai almakaru almakaru lugatan abinda ake nufi da makaruhi a luga shine almubaggal abinda aka ki abinda aka ki wa huwa diddul mahbub shine kishiyan abinda ba a so المكروه في اصطلاح الأصوليين أما أوجن اصطلاح definition نما لمن أصول ما يصاب ولا تركه ولا يعاقب ولا فعله abin da ake bada lada bisa aikata shi ba a ladabtarwa ko azabtarwa bisa bajinsa ɗaya yanzu misali a zo a ce ciyamannin masallaci na alhaji mahadi daga nan masallaci kawai ya fita kofan masallaci sai wani mai sai da rake ya bashi yankan rake sai ya karba da ya karbi yanka rake to maimako ya sa aljihu ko ya rike kawai sai alhaji mahadi ya kama shan rake daga nan zuwa bakin babban kwalta din da yana shan rake ana ce ya alhad yana mm wani lokaci ma yana dagawa yayi magana ko daga nan ya kama hanya ya je can a masallacin yarbawa zuwa masallacin yarbawa yana yana shan rake to abinda alhaji mahadi yayi a matsayinsa na ciyaman kuma na dattijo haramun ne ba haramun ba ne amma ya kamata bai kamata ba saboda idan ya kama hanya ko daga nan zuwa nan ba zai hadu da surukinsa ba ai ba mamaki zai hadu da in ya hadu da wanda yake auren yasa ya zai yi ya zai yi zaga akwai nauyi ko in ya hadu da surukinsa shi wanda yake auren yasa don akwai kowane bangare shi ɗin da yake auren yar wani sai ya haɗu da surukinsa babansa ya zai yi da ba mamaki ya ce a zai iya ce ya hadu da surukinsa ya ce to ya ce mahadi kuma an koma shan rake ne ka gani eh to in shi kuma in shi ne ya haɗu da wanda yake auren ƴarsa kaga yana yana ganin zai ce a to sannu baba eh kaga baba yana cikin fadamar rake haka zai amsa sannu baba to wannan shine bambanci abinda Alhaji Mahadi yayi ba haramun bane amma dai a matsayinsa na dattijo bai kamata ya haka ba bai kamata ya haka ba ina laifin mutum ya dan ci goro haka shi shine wanda aka saba abin nan shi din ma zaka ga wani lokaci akwai inda ya kamata akwai inda bai kamata ba eh to ba goro ya ci ba kawai Alhaji Mahadi yana fita kawai sai ya balle cingan sai ya sa a baki ya kama hanya sai inda aka ja gaishe shi da cingan a bakinsa shi ma daidai ne ba daidai ba ne domin saboda me saboda wani yana ganin sa yana cin cingan zai ce to wannan ko dan kurkura ne ko me ina jin yan kurkura ne suke cin cingan ko daga baya ko ko yan wiwi ne eh eh zai ga mutum bayan ya sha wiwi sai ya samu ko cingan ne ko me yana tattaunawa haka to wannan shine makaruhi shi dai ba haramun bane amma dai a matsayinka yawwa bai kamata abin nan ba amma yanzu kaga ka samu wani mai mata ɗaya haka daga cikin limaman ɗani yanzu bari mu ɗauki misali haka da malam zaharaddin haka yana fita wani ya ba shi yankan rake ya ce zaharaddin da allah ga yankan ya karba yana sha yana abin nan sai kama hanya ya kwaltar nan to mutane da yawa ba za su damu ba sai dai duk da haka wani zai zo ya ce ba kai kake kiran sallah ba kai kake jan musalla ba ba kai kake kaza ba bai kamata ba ka nemi waje ka sha raken nan bayan ka gama sha rake ka abin nan to ka ga mai mata ɗaya ma kenan eh sabon shiga to wannan shine makaruhi na'am wa tubira fi'luha haka ne ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li fa hunaka umurun akwai wadansu al'amura ragiba shari'u fi tarkiha wanda shari'a ta nemi a bari ko raggaba ashari fi tarkiha wato bi rafi'luha aka lura da aikata hakan gairu margubin fi ba abin so bane walakinahu lam lam yurattab iqaban ala fi'liha sai dai musulunci bai tsara ladabtarwa a bisa aikata wannan ba domin kun san haramun kashi biyu ne akwai wanda musulunci ya ce mutum yana aikatawa a nan duniya ka kama shi hukuncinsa kaza ne akwai wanda musulunci kuma bai ce hukuncinsa kaza ba ne to dukansu dai haramun ne wanda bai ce hukuncinsa kaza ba shi sai a lahira wanda aka ce hukuncinsa kaza ne shi kuma saboda a daidaita al'amuran mutane tun karabar mutane kara zube haka minha yana daga ciki misalu hukai annahayu an shurbi fi halatil qiyam an hana shan abu ana tsaye mutum ya sha abu yana tsaye ya ku lura iyayenmu da kakanninmu na can baya musa kakanninmu kakanninmu na can baya idan ka je aka baka ko sulki ko kunu ba za ka sha zai ba sai mutum ya zauna ko ruwa ne za a ga sun je randa sai sun tsuguna sai ga an tsuguna daman daga nan daga jikin randa aka fara tawaye tun da da randuna ana yi ne na na abin na tukwane daga baya ka samu na robobi amma hatta ruwa idan za su sha a randa sai sun tsuguna to balle ya ce sulki ko kunu to shine abin da yake so ya kawo mana anan dalilin da yasa aka ce makaruhi ne a sha a tsaye saboda an ga annabi lokacin da ya je zanzam a tsaye sha to tun daga nan an yi nan an hana to dole a samu sassauci ba wai contradiction bane to don haka dalilin da yasa aka ce makaruhi ne shan abu a tsaye lima rawa abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu saboda abu sa'idin al-khudri ya ruwaito hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an shurbi qa'ima annabi ya hana a sha abu a tsaye kuma mafi lafiya shine mutum zai sha abu ma a zaune ake so sha yafi akai sha a tsaye wala hadisi rawahu ahmad wa muslim فهذا محمول على كراهه التنزيه wannan an dauke shi a bisa makaruhi ne ala sahih a bisa zance mafi inganci karahatu tanzih shine makaruhi lianna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kad bayyana jawaz shurbi qa'ima annabi ya bayyana halaccin shan abu a tsaye bi fi'ilihi sallallahu alaihi wa sallam wato da ainihin aikatawansa haisu rawa ibnu abbas radiyallahu anhuma qala inda ibnu abbas ya ruwaito hadisi yace shariba annabi sallallahu alaihi wa sallam qa'iman min zamzama annabi ya sha ruwan zamzam a tsaye to kun ga wannan ya dullu ala jawab saboda haka kamata ya mutum ya zauna saboda lafiyansa amma ya kama a tsaye ne babu yadda za ka yi ka zauna shi kenan a tsayen sai ka sha ba haramun ba ne wannan shi ne mutafakun alai alhukumul wadayi sai alhukumul wadayi daman mun ce alhukumu yan kasimu ila kismai ne hunaka alhukumu a taklifi wal hukum alwadayi akwai hukuncin taklifi akwai wadayi taklifi ya kasu kashi biyar na farko akwai alwajib na biyu akwai almuba na uku akwai almandu na hudu akwai almuharram na biyar akwai almakaru kamar yadda muka karanta so sai kuma alhukumul wadayi alhukumul wadayi kuma ya kasu ya kai sha biyar ko sha biyu ko tara manya-manya amma in ka zabge su sun dawo guda uku su ne zai ambata mana tunda wannan littafin na wannan littafi fa na 'yan taite-taite ne eh bari mu tsaya alhukumul wada'i yan kasimu ila salasati aksami alhukumul wada'i shi yana da dan wahalan fahimta saboda me saboda yaren larabcin yadda zamu fassara shi da Hausa a dauke shi to shi yasa yadda malamai suka ambace shi haka ake haddace shi wani lokacin ka zo fassara sai ga duk fassaran da kai in ne ba an yi definition din abin an yi karin bayani an kawo misali ba ba za ka gane ba eh huwa khitabullahi ta'ala maganan Allah ne almuta'alliq wanda yake rataye bi ja'ali shay'i sababan li shay'i inda yake sanya wani abu sababi ne aw shartan lahu ko sharadi ne aw mani amin ko abin da yake hanawa to kun ga kenan alhukumul wada iyaka su kashe uku duk abin da suka shafi sabab jam'in su asba duk abin da ya shafi sharadi jam'in su shine shuru duk abin da ya shafi wato hani jami'insu shine mawane to shi kuma wannan babinsa daban saboda haka za a iya ce akwai sababin abu kaza kaza ne akwai sharaɗin yin sallah kaza ne ta nan ne malamai suke samo sharuɗan abu ko kuma ga hukunci nan ya tabbata amma ba za a aiwatar ba saboda dalilin kaza shi ma babinsa shine wannan wa ma'ana haza abinda ake nufi annallaha ta'ala shara'a shiya Allah ya shar'anta wato ya shar'anta wasu abubuwa wa nasabaha adilla ala isbati hukumin aw naf'i kuma ya kafa su dalilai ne bisa tabbatar da hukunci ko korewa wal hukumu kun ga hukunci yujadu bi wujudi sababi ana samun sa ne idan an samu sababin sa wa tawaffuri sharti da kuma cikan sharadin sa wa intifa'i mane da ainihin koruwan abin da zai tare sannan kuma wayan tafi yana koruwa bintifa'i sababi da korewan sababi au takallufi sharɗi ko sabanin sharaɗi a wujudi mane ko samuwan tokarere shine mane wa min tarifi nudrik daga wannan tarifi zamu riska anna aqsam al-hukm al-wada'i salasa bangarorin hukunci al-wada'i guda uku ne na farko as-saba wa huwa ma yalzamu min wujudihi al-wujud shine wanda yake lazimtar da samuwansa samuwan hukunci wa min adamihi al'adamu li zati idan babu shi kuma babu hukuncin saboda haka shi ma haka ake haddace shi a fasara shi wa ma'anahu abinda ake nufi anna sababa idza wujida wato lalle sababi in an same shi wujidal hukuma an samu hukunci wa idza takallafa idan ba a samu ba takallafa hukum hukunci ma ya ba a same shi ba misalu misali alwaqt lokaci wa kajalahu Allahu sababan Allah ya sanya lokaci sababi ne li ijabi iqamati salati wajen tsayar da sallah duk lokacin sallah bai yi ba akwai sauran sharadi sallah bata zama farilla kanka ba shi yasa mutumin da ya mutu kafin lokacin sallah ta gaba in ya je lahira ba za a tuhume shi me yasa bai yi sallah yanzu kaman misali mutum ya mutu yanzu in ya je lahira sai a tuhume shi me yasa sallan azhar yau din bai yi ba ai bai kai lokacin ba to amma in lokaci ya shiga kuma baka yi ba shi yasa wani lokaci jinkirin sallah yake da problem in dai ba kana da uzuri ba in akwai uzuri na rashin lafiya ko na tafiya to wannan an ba da dama ko wani muhimmin abu kamar yadda ka'idoji suka shimfiɗa to haka ma zakka lokacin zakka bai yi ba ka je ka fitar da zakka zakka ta yi a sai dai ka yi sadaka in ka ga zakka ta yi to shugaban musulmi an samu wata matsala sai ya zo ya ce to alhaji ne kana ba da zakka daman duk shekara kaza ne to wannan shekarar muna son saura dai wata uku muke tsammani eh to da Allah lissafa mana zakkan nan yanzu a bayar a musulunci ya halatta saboda maslaha kuma in ya samu riba cikin watanni uku nan dab lokacin zakansa sai kuɗi ya sake ninkuwa to a shari'ar musulunci ta sha shi da zakka sai wata shekara to kun ga ashe alwakat wato sharadi ne eh to ana lura da wannan to kun ga mun fara shiga cikin usulul fiqh mun fara zurfi kenan eh kwarai da gaske misali ubangiji ta'ala yace aqimi salata liduluki shamsi ila gasakil layli wato aqimi salata ka da sallah liduluki shamsi ga karkacewar rana daga tsakiyar sama ila gasakil layli zuwa ga duhun dare wadan salloli kenan magariba da isha'i a zahar da la'asar da magariba da isha'i liduluki shamsi a mailuha in ji imam malik cikin mawata mailuha saboda haka an samu a zahar da la'asar kenan ila ga sakin laili shi yasa aka ce ila saboda ba a zahar ce kawai za a ambata ba har da la'asar zuwa duhun dare to rana tana faduwa akwai magariba an jima kuma akwai isha'i amma ba ambaci a su ba a nan ba shine a gaba ka ambaci wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda ɗaya daga cikin ma'anan Qur'ani eh ɗaya daga cikin ma'anan Qur'ani shine fitowa bayyana kamar yadda in ka duba zaka ga ta wani gefe ba littafin da ya fito ya bayyana a duniya ya shahara kamar me kamar Qur'ani kwarai da gaske na'am fa idza wujida ad-duluku idan an samu karkacewar rana daga tsakiyar sama wujid al-hukmu an samu hukunci wa huwa wujubu iqamati salah shine wajibcin tsayar da sallah wa idza lam yujad al-duluq idan ba a samu karkata ba lam yujad al-hukm hukunci bai tabbata ba saboda haka yanzu mu muna da yancin mu mun yi sallah asuba azhar da saura eh in kaga mutun yayi azhar din yau yanzu to me yawa operation za a masa ba zai farfado ba sai bayan isha'i wasu malamai suna da fahimtan to sai ya zahar da lasar mai yiwa karfe takwas za a shiga da shi operation kuma an masa ba zai farfado ba sai bayan isha'i amma kun san yanzu an samu ci gaba da ne yake samun haka za a yi aiki wa mutum ya daɗe bai farfado ba amma yanzu in ya daɗe bai farfado ba to akwai matsala ne mutum zai farfado da wuri sai dai ba ba zai iya abin nan ba tun da yanzu kama ba sai an ɗauke numfashinka ko an ɗauke ranka ba ba sai an maka allura an yi dan jinkirta shi a wani waje ba a'a kana ji kana gani za iya maka operation kana gani za iya barka cikinka ana gwada maka gashi a talabijin kana gani sai dai kuma babu dadi gaskiya nace irin wannan kawai gara maka allura kai bacci yafi sauki eh akwai waɗansu ƙasashe idan ka je su saboda tsaban sun ci gaba ko da sun maka alluran ka buƙaci maka allura to za a baka bidiyo din ni ma akwai bidiyon da aka mun operation har guda biyu ko abin na ma ban taba gani ba saboda ban san yaya zan gan shi ba irin wannan to gara kawai amma za su baka bidiyo in kana so ka je ka sa ka abin nan ka gani to an an samu jarumi zai ce a shi a barka cikin sa yana gani ka gan an yi abin nan sai ce sai sun je za su rufe ce kun manta almakashi ba ai ka ga shi ba zai taimaka musu ko ko masu operation din zai taimaka musu ya karfa kuma damun almakashi to Allah a ciki ku duba sosai kafin ku dinke na'am wannan kenan wa ka shuhudi ramadan kaman halattan watan ramadan ja'alahu Allah sababan li ijabi sawm Allah ya sanya shi sababi ne wato wajen wajibcin azumi ya kulu ta'ala faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda ya halarci watan daga cikin ku ya azumce shi to mutum bai halarci watan ba fa kenan eh wani gardi ne wai yake fassarawa fa man shahida minkum shahara falyasumhu duk wanda ya ga watan daga cikin ku ya azumce shi muka ce kai gardi kai karambani ba fa man ra'a minkum shahara bane fa man shahida minkum shahara ne saboda haka in ka juya shi ma ka ce fa man ra'a minkum shahara a shahar ba a gani sai dai a halarce shi sai dai a halarce shi saboda a shahar wata da ake magana fa ba ƙwallon wata na sararin samaniya ba ne ana nufin al'ayyamu wallayali allati kana dimna haza shahar al'ayyamu wallayali yadda za su yi ta shuɗewa lokatai su ne ake nufi wannan kenan sai a shar na biyu sharaɗi wa ma wa huwa ma yalzamu min adamihi al'adab shine wanda yake lazimta idan babu shi babu wala yalzamu min wujudihi wujud amma baya lazimta don an same shi kuma a ce a samu hukunci wala adamin ko kuma ko kuma rashi li zatihi saboda haka wato sharadi za a iya samun sa hukunci ba zai samu ba amma dai in babu shi kuma eh to ai baya da za yi hukunci ya abin nan shine bambanci misali at-tahara li salati tsarki ga sallah shartun fi sihhatiha sharadi ne na inganci na ingancin sallah sai kana da tsarki idan lokacin sallah ya yi to sai kasance kana da tsarki ko ba za ka iya sallan ba saboda wani dalili eh ka gani shi ne gane sharaɗi nan amma akwai abin da aka dan yawwa an samu mawani shi ne na gaba ko ne ya kulu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ubangiji yana cewa ya ku waɗanda kai imani idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum idan kun tashi za ku yi sallah ku wanke fiskokinku wa aidiyakum ilal marafiqi da hannayenku zuwa gwiwoyin hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa da kayukanku wa arjulakum da kafafunku ku wanke su ilal ka'baini zuwa idon kafa eh alaya fa idan adamati tahara lam tasihha sala idan ba a samu tsarki ba to sallah ba ta inganta eh sai dai kuma akwai lokacin da za a samu mane har yanzu tahara din ma ba za ta samu ba to ba zai hana ka yin sallah ba yanzu mara lafiyan da yake cikin najasa ko yaushe an yi an iya an yi an yi wajen tsaftacewa abu ya gagara to sai yayi abin da ya sauwaka mm yanzu kaman wanda suke da jakan fitsari haka ko na ba haya shikenan kowace sallah sai ya je ya juye sai ba zai yi ba wani nasa jakan karama ce sai a rasa bayan gidan da zai samu wanda yake comfortable haka ka gani to lalura ce sai dai abin da yake a zahiri babu mamaki zai je ya matsu zai yi fitsari haka ina ji wanda yake da wannan jakan shi baya zuwa fitsari ko eh oke baya zuwa fitsari dama fitsarinsa na jikinsa eh to amma yana da control ne oke ana yin control dinsa
to sawa aka akwai da kala biyu yanzu akwai na condom wanda suke sawa kawai okay. wanda ake cusawa nan babu babu yawa saboda ni ina ga in aka cusa kawai fitsarin zai ta fita ne eh to Allah da ya sauke mana gaba da saboda lalura ce to yanzu kaga wanda kullun yake tare da fitsari ko da najasa sai ya ce ba zai yi sallah ba eh ba zai yi ba ce sai ya cire sannan daga baya zo ya sake sawa amma an aka samu kamar yadda ka faɗa na kondom ɗin wanda shi abin nan to wannan ɗin ma za ka je bayan gida ne sai dai za a wanke shi ka sake mayar da shi kenan lokacin sallah ya ƙure kuma fa yanzu kamar nan bayan gida mutum zai shiga su kenan zai je zai je cire shi eh ai na kondom ɗin ma shi ma ya fi tsarin kamar ba control life eh shi ma ba yawwa bai da control eh eh okay haka ne okay eh amma abin da nake magana shine idan zan yi fitsariya ko wani noti sai in kunna a sai dai automatic
okay sai kawai fitsarin zuwa zai kuma wani idan mutum an sa masa sai dai yana da bukatar fitsari oke sai bayan ya yi sai kuma a cire na fahimta na gane na gane abin da jin haka ne to amma ka gare duk da haka akwai takuri to shine a nan dai ga sharaɗi a sharaɗin ma da yan wacce kalata tunda mutumin da bai da lafiya yake da lalura ka ina maganar sharaɗin tsarki to wannan shi kuma za mu koma babin mane akwai abin da ya zamo to karere to shari'a ta yi recommend ta ba da ta yi recommending din to karere kaga da ana alƙalanci na gaskiya an kwana biyu za a samu alƙalai a cikin ku wanda za su zo suna suna tantance hukunci ba na'am fa idan ulimat at-tahara idan aka rasa tsarki lam tasihha sala sallah bata inganta ba fa idan adamat at-tahara idan tsarki ta aka rasa wato tsarki bata nan lam tasihha salatu sallah bata inganta ba na karanta muku duk wanda karanta daidai ne walakin at-tahara tujad walakin at-tahara tujad wal lokaci ana samun tsarki wala yalzamu min wujudiha nan ina gani akwai kuskure ba min wajidiha bane wala yalzamu min wujudiha ba zai yi in an samu ba wujudu sala wala adamu wala adamu ha ko rashin sallah almani na uku huwa ma yalzamu min wujudihi al-adam shine abin da yake lazimta idan an same shi to babu hukunci shi kuma komi ya cika amma kuma sai ya bullo to ya rusa komi eh wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun lidhati sai dai kuma baya lazimta idan baya nan wato a ce za a samu hukunci ko ba za a samu ba kara dogara da wannan banda wannan bangare wal ma'ana abinda ake nufi anna asbabal hukumi mutawaffira za a samu sabubba na hukunci duk sun cika saboda haka fa mubtada zalika an yujad al hukum abinda ya kamata shine a samu hukunci walakin ya tima ne sai wani mai hanawa ya zo yamna umin al hukum wanda shi kuma zai hana hukunci eh misalu misali shine an ce barawo barawo barawo barawo duk aka zo aka yi abin nan din ya saci kaya kawai sai gashi da kayan a hannunsa kuma abin da ya sata ya kai miliyan guda kawai sai wani babban mutum sai ya zo ya ce a wannan da Allah ku kyale shi ku kyale shi ba inda za a je ko an je wajen hukuma ma ba zai yi ba wannan ɗanmu ne ku sake shi kaga dai ga barawo ga abin da ya sata gashi yana da kima an yi kururuwa mutane sun tare an gama abin nan da kamata yin akwai shari'ar musulunci kawai alkali za a samu a tabbatar da komai da shaidu kawai sai wani babban mutum ya zo ya zama mani ya hana to wannan shari'ar Najeriya kenan ina fata an gane amma shari'ar Allah inda aka ce mani yana aiki ga misalinsa idza qatala al-abu ibnahu amdan wa udwana uba ne ya kashe ɗansa da gangan ko da ketare iyaka mafiya yawan malamai haka suka tafi haka amma masabar malikiya sun ce babu yadda za a yi uba ya kashe ɗansa da gangan ba za a kashe shi ba amma sauran masabobi malamai da yawa suka ce babu yadda za a yi uba ya kashe ɗansa da gangan na carali ba zai taɓa yiwa ba in kaga ya kashe ɗansa da gangan to akwai problem ko uban yana da problem ko yaron yana da problem zai yanzu ka samu ja'irin yaro ɗan shaye-shaye fitinanne fitinanne an yi an yi abu ya gagara ya yi nisa to wani an samu uba mai zuciya da makami a hannunsa ko bindiga ko mai kashe yaron zai ce ya huta ya ce kowa ma ya huta to yin shari'a musulunci ta zo bayan da za a yi ta kashe wannan ubalin tun uba ba zai taɓa kashe ɗansa hakan nan ba wannan natural behavior ne to kaga sauran masabobin su suna da abin nan to amdan wa udwana fa inna muktada zalika an yuktala al'abu, to abinda hukunci ya tabbatar a nan shi ne an yuktala al'abu a kashe uban inda talabil warasati alkisa idan masu gado suka zo suna neman a yi kisasi. Wato yadda abu yake, yaro ne kaman a ce, to, mai yiwa ma yana da ‘ya'yansa, da ya yi aure yana da ‘ya'ya yana da ƙanne maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ga ubansa, ya ɗan ɓata rai ma ubansa da sanda a hannunsa. ya ce sai in ɗauki sandan nan sheme ka ana samun haka ya ɗauki sandan shi kawai zuciyar sana ce sai in ɗauki sanda ya sheme ka ashe da ya ɗauki sanda shaidan ya riga ya ja hannunsa kwarai dalilin da ya sa a shari'a ya kace kana rike da makami karka auna mutum yanzu da bindiga a hannuna sai in ce in ce Allah ramma barin gwada ka ai sai ka gwada sai shaidan ya matsa hannunka saboda haka kawai kafin ya ankara ya kai ma yaro sanda shi kuma yaro bai taba tsammanin ko magidanci kawai da ya kai kawai sai ya kwala masa kai sai gashi ya faɗi somamme daga nan aka ce ya mutu to wannan ya mutu ya bar matansa ya bar ƴaƴansa ya bar ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ya bar ubansa da ya kisa don an je babin shari'a ubansa shine yake da haƙƙi da kaman wannan abu bai faru ba to tun da uban shi ne ya sanadiyan kashe shi za mu ɗauka babu uban su waye dangin yaron ‘ya'yansa da matansa da kuma ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko to amma a cikinsu wa suka fi ƙarfi ‘ya'yansa saboda idan ‘yan uwan suka yunƙuro uban ya kalli wani kawai zai ja ba dun ba domin uban wannan ɗin zai samu ‘yan uwa to ya'ya sai suka zo suka ce a su wallahi babansu gaskiya su ba su yafe ba kaza kaza kaza kun san wani lokaci yara akwai rashin hankali an dai samu kuskure to abin da shari'a za ta yi a nan shine a yi retaliation mu dai sai dai a rama mana to babu shari'an da za ta rama ba zai yiwu ba an dai samu kuskure amma uban nan zai ba da diyya idan ya ba da diyya ‘ya'yan wannan mutumi da ‘yan uwansa su je a raba musu, sai dai kun san a irin wannan uba ya ɗauki diya ya bayar, ‘ya'yan suka karɓa, akwai alaƙa tsakanin su har duniya ta naɗe. Tun da ba domin shi ba, ai da wancan ɗin da uban bai zo ba balle su ma a same su, ina fata an gane, to wannan shi ne ma ne, saboda haka hukuncin shi ne an yi abu inda talabil warasa alkisas. ولكن سيدي هذا الحكم لا يقع wannan hukunci ba zai yi ba li'annahu qad qama mani'un min saboda akwai to karere ya tsaya wa huwa al-ubuwa shine kasancewan uban mamaci uban wanda ya kashe fa innaha mani'atun min al-qisas saboda haka kasancewan ubansa ne shi dalilin zuwansa duniya sai kuma yayi dalilin tafiyansa lahira to akwai matsala ne saboda haka shari'a ba za ta kashe shi saboda wannan ba to haka ma uwa kakanni ne ake abin nan ana ganin wani lokaci kamar kaka mugu ne shi yana iya share ka amma dai in aka zo aka ce ai matsayin uba to idan ubansa ya zo ai shi ne zai maye gurbinsa ko ba ka ba ko a cikin gado ma sai dai ana iya samun sabani saboda gadon da ake samu bainal jad wal ikiwa akwai sabani sai a takalif menene takalifanci responsibility na matuwat mawal wanda mutumin da yake baligi shi ne darasinmu na gaba sanakallahu wa bihamdika shaɗu Allah ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilai